tatu alhamdulillahi da Allah ya gwada mana wannan wata mai albarka watan ramadana watan da aka saukar da alkur'ani watan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowane wata ibada a cikinsa to insha Allah kamar yadda muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka zawiyan shi malam dan umma da ke kan titin malam goje to bana ma cikin rahaman Allah da ikonsa za mu yi tafsirin gwargwadon iko Allah kuma muna roƙonka ka sa wannan aiki da muke yi karɓaɓɓe ne a wurinka Allah kuma ka sa duk wanda ya ji wani magana mai amfani a wurinmu ya ɗauka ya yi amfani da shi yau muna juma'a biyu ga watan ramadana hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyar 2018 miladiyan annabi isa alaihi salam to kafin mu shiga cikin karatu akwai mu guda biyu akwai shi malam imam malam suleiman bin muallim abdulmumin jirgi rahimahullah wanda shi ne limamin mu'annan zawiya akwai kuma malam aliyu bin mu'allim muhammad al-amin rahimahullah duk allah ya musu rama malam imam da mana addu'a ya jefa mana wasu kalma dan tabarriki shi ma malam aliyu da ya jefa mana wasu kalma sai kuma mu shiga cikin karatun kamar yadda muka saba allah kuma ya karba mana a karmakallahu tafaddal mashkura
mai istighfari sha ɗaya salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sa da kafa da mu lafiya Allah sa gama da mu lafiya dukan alkarun da ake samu a cikin wannan wata Allah ubangiji ya samu suna cura su rabota da shi asarar da ake kuma Allah kiyaye mu ga yin asara cikin wannan wata ga alfarma dinnan Allah muna roƙonka ka tabbatar da alkarka duniya da lahira ka tsare mu da dukkan shari duniya da lahira lauji ka tsare mana imaninmu ka tsare mana addininmu ka tsare mana mutuncinmu da iyalanmu da ƙasarmu da sauran ƙasashe musu yaba ke daya dukkan ma ke ta wace ake shirya musulunci da musulmai a ko'ina a faɗin duniya Allah ka bar kama shirya in akwai ma shirya cikinsu kuma Allah ka shirya da su Allah ka tabbatar mu akai mana daidaiciya marasa lafiya musulmai da mata a gida da su cikin muna roƙon Allah ka ba su lafiya mu da muke ganin kama da lafiya ta ƙara lafiya na zahiri da baɗi ne fitattun cikinmu Allah ka ji kansu ka ramshe su Allah ka sa su huta Allah muna roƙonka mu kuma ka azurta mana da imani da mutuwa da imani Allah ka samu ga duniya lafiya albarkan fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don mun gama istighfar da salatu na sai mu kanta kullu Allah kafa biyar biyar ga malaman mu iyayen mu ƴan uwan mu sauran kuma almadira irin mu Allah gafarta musu suka riga musu a sun huta mu da mu kire kuma Allah ya mana azkirawa da imani da tawar imani Allah ya amfana da mu kuma da wannan abu da zamu ji din albarkan Annabi sallallahu alaihi wasallam لا إله إلا الله وارحمهم وارحمنا بعدهم لا تتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم يا ارحم الراحمين اللهم انا بالايمان وتوفنا مسلمين واهلكنا بالصالحين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسال العفو والعافيه والوفاة الدائمة في الدين والدنيا والاخره اللهم انك عفو كريم وتب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم يا ذا الجلال والاكرام اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم نسأل إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة قبل الموت ونجاة من النار وفوزا بالجنة وصبرا عند البلاء ورضاء بحكمك وشوقا إلى لقائك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم cika da bismillah da fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah muna ƙara godiya wa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci kaman yanzu yanzu ne bara muka yi azumi ko muka yi karatu a wannan masallaci ga su har shekara ya sake zagowa to lallai ba abin da ya kamata ga yan uwa musulmi illa mu ƙara ƙoƙari wajen ibada wa Allah saboda lokacin gaskiya yana matukan gudu babu abin da zai zama wa mutum alkhairi illa ya kokari ya dage ya biyayya wa Allah saboda bai san yaushe ne zai mutu ba to arzikinsa kenan in ya samu ya biyayya wa Allah to lahira ta masa kyau to alhamdulillah Allah ya sa lahiran mu ta kyau Allah ya sa duniyar mu ma ya kyau albarka annabi wannan karatu da za a fara muna fata Allah ya sa a fara shi lafiya Allah ya sa gama lafiya wannan dan uwa namu da yake wannan kokari muna roƙon Allah Allah ya ƙara hasaka kirjinsa Allah ya ƙara masa budi da fahimta dukkan yan uwa musulmi masu kokari Allah ya ƙara musu haske Allah ya ƙara musu fahimta mu Allah ya ƙara mana Allah kuma ya azurta mu mu aiki da abin da za mu ji duk ilimin da dai zama mana fitina Allah ya nisanta mu da shi albarka annabi الله يسام أنفانا دابن دامجي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجده العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله
Allah ya saka da alkhairi wa malam imam suleiman da kuma alarma malam aliyu allah ya saka muku da alkhairi karatunmu yau juma'a biyu ga wata ramadana za mu yi shi ne da asuba a madadin karatunmu na jiya alhamis da ruwa bai ba mu iko an yi ba shi ne da a yi a madadinsa amma ya kamata karatun na yau din na jiya ne na ɗaya ga wata ramadana alhamis to allah ubangiji ya karɓa mana نعم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا أهدي يا واحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kafin mu shiga cikin karatun alkur'ani akwai wato tsokaci kaɗan da za mu yi a kan shi wannan wata na ramadana duk da ɗazu malam imam malam almustapha ya gama gaya mana irin falalolin da ke cikin wannan wata wannan wata na ramadana annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi hadisai da yawa a kansa kuma ƙur'ani yana cewa ya ayyu allazina amanu kutuba alaikum siyamu kama kutuba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku wanda ku imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma al'umman da suka wuce kafin ku domin ku zama masu tsoron Allah malamai suka ce gashi Allah ya ce an wajabta mana azumi kamar yadda aka wajabta ma al'umman da suka wuce kafin mu to dama malamai suka ce al'umman da suka wuce su ma an wajabta musu azumin watan ramadana ne tun da gashi Allah ya zo a siyakin maganan da kafin tashbihi kama kutiba alal lazina min qablikum kaman yadda aka wajabta malamai suka ce a al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama ita ɗaya ne Allah ya keɓe ta da wannan wata da kuma azumcin azumtan wannan wata mai albarka na watan ramadana su al'umun da suka wuce an wajabta musu yin azumi wasu malamai suka ce kaman azumin ashura an wajabta ma wasu daga cikin mutanen annabi musa alaihi salam kaman azumin kwana uku a kowane wata an ce kusan kowane annabi an wajabta ma al'umansa to haka dai su azumin sun ba irin namu na watan ramadana ba ne sabiya da haka kuma lokacin da wannan aya ya sauka an ce sabbai hankalinsu ya tashi allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta mu wanda suka wuce kafin ku sai sabbai sai ga a to yanzu kullun a cikin azumi kenan muke kullun a azumi an ce sayyidina umaru shi ya je wannan kuka wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya damu sabbai sai Allah ya ce a ayyaman ma'adudat eh kwanaki ne wanda suke abin kidayawa ba shekara bane ba kuma wata shida bane a ayyaman ma'adudatin kwanaki ne wanda suke na wata daya shine aka azabta aka wajabta muku kuma da azumin idan aka yi azumi aka yi aka ci abinci tun tsakanin magariba zuwa a yi sallan tarawihi to shi kenan an gama lokacin ya aka ba da bonus ko ba mutum ya yi abin da dai daga nan bara a ƙara ci bara a sha bara a kusanci iyali ba haka da a kwana haka da a wuni sai rana ta sake faduwa nan ma an ce sai na umaru da sabai hankalin sai tashi shi ya je koka annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl Allah ya ce ku ci yanzu kan rana ta fadi ku ci ku sha har sai bakin zare hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad har sai farin zare ya bayyana muku a cikin bakin zare wannan kinaya ne Allah ya yi bakin zare shine duhun dare farin zare shine hasken alfijir haifin alfijir ya tatso da gabar ya haska ya bayyana a cikin duhun dare alfijir ya hudo kenan to daga nan kuma an hana ci da sha an hana kusantan iyali shine yanzu muke ce in assalati yayi to da haka azumin yake sai Allah ya adjustin din sa aka da matsa mana to kuma Allah ya tara mana falaloli mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baccin mai azumi baccin mai azumi numfashinsa ana rubuta masa ladan tasbihi ne tasbihi guda ɗaya ko subhanallahi mun sani hadisi ya ce tamla'ul mizani tana cika mizani awun aiki ranar kiyama dama kowa yana ta addu'a Allah ya sa hasanatinsa ya yi rinjaye akan sayi'ati to an ce subhanallahi ɗaya ta cika mizani yawa to annabi ya ce ko kuma tana cika tsakanin sama da ƙasa yawan ladanta to kowane numfashi na mai azumi ana rubuta masa wannan lada ne a cikin wannan wata ta ramadana kuma malamai sun ce shi wata ramadana wato Allah ya faɗa cewa aiki duk wanda ya aiki mai kyau guda ɗaya to Allah lada goma dai bashi to wani hadisi annabi ya ce shi ramadana idan kana aikin ibada a wani wata a baka lada goma to a watan ramadana lada dubu da a bakan kai wannan aiki idan kuma wani wata lada dubu ake baka to a ramadana sai an ninka dubun nan sau dubu kaga miliyan ɗaya kenan na tsaman ko to haka Allah ya dinga ba mu wannan mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam madu wanda ya tafiya ya je wajen karatun alkur'ani a wannan wata ko ne taku ɗaya ana rubuta masa ladan ibadan shekara guda aga mutum daga gidansa in kai taku talatin ka zo gurin karatun alkur'ani ka koma talatin kaga ibadan shekara nawa sittin kenan to wannan mu ne dai Allah ya mana haka sabila da isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan Abu Huraira ya rawaito hadisi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال الله عز وجل كل كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وان اجزي به والصيام جنة فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفس ولا يسخب ولا فان سبه احد او قاتله فليقل اني صائم والذي نفسي والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم atyabu indallahi min rihil miski annabi sallallahu alaihi wasallama ta kan abu huraira ya rawaito wannan hadisi kamar yadda imam bukhari ya rawaita annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce dukkan aikin ɗan adam da ya yi nasa ne duk abin da ɗan adam ya yi na shauri ko na alkhairi nasa ne amma sai azumi yawa azumi Allah ya ce nawa ne azumi ɗan adam ya yi yawa kuma ni dan saka masa da ladanta kuma azumi garkuwa ne ga barin shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zamo ranan azuminsa ya kasance wato ɗayan ku na azumi layar fus kada ya dinga alfasha munanan maganganu shine rafasu wala yasqab kar kuma ya yawanta surutu yawanta surutu na aikin banza irin yanzu yan uwa matasa a tattaɗin ƙwallo kafurai a tattaɗin ƙwallo a tattaɗin siyasa ka manta da kana azumi ne fa yawa ka tarar da zantattukanka a cikin shirme annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in sabahu ahadin idan wani mutum ya zagi mai azumi in dai kana azumi wani ya zage ka au qatalahu ko kuma wani ya yaƙe ka ma'ana ya fada da kai kenan to fal yaqul to kai ka ce masa inni sa'imun ni dinnan ina azumi wallazi nafsu muhammadin biyadihi annabi ya ce na rantse da ran na rantse da wanda ran muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake a gurinsa shine Allah ka duba irin wannan rantsuwa da annabi ya ce lallai warin bakin mai azumi ya fi almiski kanshi a wurin Allah kaga kuwa tun da warin mai azumi bakin mai azumi ya fi almiski yaushe da aka zo kuma kana ta surutun banza kana azumi kana ta karar da ƙanshin bakinka kana ta karar da shi a banza dofi in kamar yadda ka san bara ka buɗe turarenka kana buɗe kwalban turarenka da ka sa kana gama da ka rufe kar iska ya ta ɗauki ƙanshin ko to yaushe kuma ƙanshin bakinka an ce ta fi almiski yaushe da aka ta karar da shi a surutun 'yan siyasa a surutun 'yan kwallo a surutun banza dofi wanda bai da amfani ai ka ta tasbihi koi domin ladanka ya nuku. kuma annabi ya ce lissaimi farhatani ya furahu kuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu da yake farin ciki da su iza abdara fariha idan ya sha ruwa zai ji wani farin ciki ya zo masa daga Allah sabiya da ya cika ibadar kuma wannan haka yake wani mu'jiza ne ana shan ruwa ya kaga kowa na farin ciki wannan wani baiwa da Allah ya mana mu al'umma annabi sai kaga mutum na yin damaran kuma daukan ma na gobe wani azumin ma ta zo fita ya kaga ana burin ina ma da aninka ma watan ma kai Allah ya kara mana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka gwada da haka kawai ka azabtar da kanka kake cin abinci na rabin wuni to ka samu lokacin da ka samu abinci ka ci kuma to a long ne lokacin da kuma wani ya zo taba ka da ku fada ko ka ganka a cikin fushi yawa amma shi kuma azumi sai kana farin ciki na ɗaya kenan wai zalaki ya rabbahu idan kuma ya gamu da ubangijinsa fariya bi saumihi sai farin ciki da azuminsa kaga farin ciki guda biyu kenan to wannan hadisai suna da yawa a a sabiya da da mu takaita da wannan hadisi ma guda daya da annabi ya ce mutum kar yawan ta surutu kar kuma ya dinga rafasu alfasha wallantana mutum kuma na azumi ya je ya kama kallon hoton banza ko kuma ya je ya ta wato taɗin banza akan hanya to Allah ya sa mu cika da imani alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatunmu muna cikin surati yusuf alaihi salam muna kan izufin nan nawa ma ubarri'u nafsi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahim rabbi inna rabbi ghafurur rahim annabi yusuf alaihi salam ya ce wa ma ubarri'u nafsi ba ni na kubutar da kaina ba lokacin da ita wannan baiwar Allah wato zulaiha ta zo ta gwada cewa ko zaliha yawa dai an ce ana faɗa amma babban malamin nan Sheikh Sharif Ibrahim Salih ya ce lallai zaliha shine ainihin sunan amma ce wasu na ce zulaiha ya ce duk wannan yayi amma zaliha ya ce shine ainihin suna din bila da haka wa ma ubarriu nafsi annabi yusuf ya ce ni ba ni na kubutar da kaina ba lokacin da ta wato neme ni kasan qur'ani ya ce wa laqad hammad bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi Allah Allah ya ce hakika ta yi nufinsa wannan malamai suka ce tawili dole ne anan wahamma biha shi kuma ya yi nufin guje mata ba za a ce shi ma ya yi nufin mummunan aiki din ba sabila da ladabi haka a alillahi suka ce ake yin ladabi abin da ya shafi haƙƙin annabawa haka abubuwa Allah na da ikon ya gaya wa annabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma mu irin mun mun zo mun yi ladabi to annabi Yusuf alaihi salam tarihi ya koro tarihi kamar da dai duka yan uwa an sani har zuwa wajen da ita baiwar Allah nan da ya fassara mafarki sarki ya ce a zo masa da shi shi kuma ya ce a'a ma balin nuswatin lati kaɗa da aidiyahunna menene bayanin matan nan da suke yanke hannuwansu to har aka zo ita matan a, shi aziz misra ita za- zaliha ɗin kenan take cewa anni lama khunhu bil gaibi wa anna allah la yahdi kaida kha'ini ni ba ban ha'ince shi a boye ba haƙiƙa ni ni nufe shi wala qarrawatuhu an nafsi fasta'sam eh ni na rufe shi ga kaina ba kaza kaza kamar yadda aka yi da ba da aka ba wani matsala mu mun manta da wannan kes ma mun manta ya fito ko kaza kaza kaza to shine annabi yusuf da ya fito yake cewa wa ma'ubaru nafsi ba ni na kubutar da kaina ba lokacin da ta neme ni sabiya da ce shedan yana da tarakuna ya ce yana da tarakuna da yawa wanda yake halaka dan adam da shi idan na sa wannan ban kama ka ba in na sa wannan dan kama ka yana da tarakuna da yawa shi ne ya ce amma tarkonsa wanda ya san wannan kowa na kama shi da shi ita ne kuma ƙarshen tarkonsa ya ce to in ya sa maka bai kama ka ba to duk yanda ya ganka guduwa da ya dingai shi ne mata idan shaidan ya haɗa ka da tarkon mata bai kama ka ba to duk yanda ya ganka guduwa yake yi shaidan mutum kowa bayi da wani stanti akan mata mata suna halaka mutum cikin ƙaramin lokaci khalada da su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ku nisanta numfashi tsakanin mazaje da mata ma'ana a dinga nisanta wurin zama amma matukan ana mukhalada to shedan lokacin da zai juya ka babu wani zancen wai kai malami ne akan mata babu zancen kai jahili ne babu zancen kai mai dukiya ko kai masarauci duka ɗaya ne ake akan sha'anin mata shedan ya watso mutum da ya karya yasa zaka ga ko musulunci inda a je yaƙi na musulunci da aka ga kwamandan musulunci yakan ta nasiya akan cewa to kada in an je an ci nasara mutane su afkawa matan garuruwan sabiya da kan saban Allah mutum ɗaya sai Allah ya lalata duka ayyuka ɗin sabiya da irin wannan al'amari to annabi Yusuf alaihi salamu maulan mu shehu da talani ya ce tawada a Yusuf annabi Yusuf ya yi tawadi sai ya ce ba ni na kubutar da kaina ba sabila da innan nafsa hakika ita nafsu zuciya la'ammaratin bisu'i mai yawan umarni ne da mummunan aiki yace shehu bura da talana yace tare da cewa shi annabi yusuf alaihi salam baya daga cikin wa'inda nafsunsa ammara ce bisu'i baya daga cikin wa'innan tunda shi annabin Allah ne baya daga ciki amma sai yayi tawadi'i ga Allah subhanahu wataala saboda da ya san abin da ya faru da shi a can Allah ne ya kubutar da shi yawa kuma haka ake son su bayin Allah ba su ganin kansu akwai ita nafsu akwai amiratu annafsul amira mai umarni da mummuna aiki to idan ta ai da mummuna ai da mummuna aiki idan ta zama kuma mai yawan umarni ismul mubalaga ne ta zama amaratun bisu mai yawan umarni da mummunan aiki to nafsun malamai sun kasa ta kashi bakwai ne ahlul lahi yawa wato in nace ahlul lahi na nufin sufaye kenan sabila da akwai nafsu amaratun bisu'i kamar yadda nan qur'ani ya faɗa daga ita kuma ya akwai nafsin lawama da Allah yake ce fala uqsimu bin nafsin lawama amma wannan lamin din ba lami ne na korewa ba za'ida ne ma'ana uqsimu ne bin nafsin lawama ina rantsuwa da Allah Allah ya ce ina rantsuwa da rai lawamatun mai yawan wato zargin kanta dama daga ita nafsin lawama he nafsul mulhama daga nafsul mulhama he nafsul mutma'inna daga nafsul mutma'inna he nafsul radiya daga nafsul radiya he nafsul mardiya daga nafsul marudiya kuma ya nafsul kamila wannan su ne hawa hawa na nafsu wanda idan Allah ya taimaki mutum ya kece su ya dinga taraki abin da sufaye suke ce taraki wato promotion daga wannan ya hau wannan daga to har ya hau matsayin kudubi ya wato ya kura wilaya kenan tunda babu an ce daga mukami na kudubi sai kuma mukamin annabta to daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi to anan mutum ya hau mukamin kudubi to ya ƙura wulaya matsayi na wulaya sai dai kudubin hawan hawa ne wani ya fi wani to aka ce daga ammara bisu'i idan mutum yana ƙoƙarin kwamanta ibadan Allah na ramsa ta raya masa yin saɓan Allah ta raya masa wannan yana ƙoƙarin jawo ta na roƙon Allah in har Allah ya taimake shi ta dawo nafsin lawama mai yawan zargin kanta to daga nan aka ce shehu bayar da ne ce Allah ya koro mutum rahama daga halaran Allah sai ta dawo nafsin lawama mai zargin kanta wanda da aiki da ta yi na ibada tana ganin hala Allah ya karba Allah Allah bai karɓa ba kuma ita kullun gani shi mai nafsul lawama kullun yake gallan kansa yake yi a halittan Allah babu kaskantacce kamansa kullun haka yake kallon kansa to daga nan in Allah ya sake koro masa kuma rahama daga alaran Allah daga nan sai ya hau nafsul mulhama shine Allah yake cewa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha da yace wa nafsun ma sawa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya ce ina rantsuwa da rai da abin da ya daidaita ta alhamaha Allah ya lankwama mata fajircinta da kuma tsoron Allahnta to nafsu ita mulhama shi ta ne nafsu wanda Allah yake mata wahayi wahayi ilhamin ba wahayi irin na annabawa ba wahayi na ga abu na tsoron Allah ga abu nan na saban Allah tana kokarin kiyayewa tana kokarin kiyayewa daga nan in ta ƙara hawa matsayi a gurin Allah sai ta je nafsul mutma'inna da Allah ya ce ya ayyatu nafsul mutma'inna irji ila rabbiki ya ke rai wanda take nitsatsiya shine wanda ta nitsi da Allah nitsatsiyar rai wanda ta nitsi da Allah subhanahu wataala duk abin da ya zo daga Allah ita nitsatsiya take da shi baya daga mata hankali duk abin da Allah ya hukunta daidai ne to daga nan in mutum ya sake hawa mukami sai ya je nafsul kuma radiya wanda ta yadda da hukuncin Allah subhanahu wataala hukuncin Allah duk ko meye Allah subhanahu wataala ya hukunta to ita ta karɓe shi ta yadda da shi to yadda da hukuncin Allah nan subhanahu wata'ala shine kuma ya ƙara mata matsayi sai ta hau nafsil wato mardiya ita ma yaddaddiya dama alillahi suna faɗa ba wani abu ne yake wahalar da bayin Allah ba mu mutane nafsu abinda suke kira hijabi abinda ya zo mana hijabi tsakaninmu da Allah shine rashin yadda da hukuncin Allah subhanahu wata'ala da mun yadda da duk abin da Allah ya hukunta kuma kowa a cikin mun nan ya sani kowa a cikin mun nan ya sani babu wani abu da zai faru a duniya sai abin da Allah ya kaddara duk abin da Allah bai kaddara shi ba to ba zai taba yiwuwa ba wannan abu shi yasa maulan mu Shehu Tijani radallahu anhu yace ba wani fa abu ne ilimi ba yace ba wani abu ne ilimi ba sai wato aiki da abin da ka sani shine ilimi inji shehu radiyallahu anhu yace ilimi yana da wasu abubuwa guda guda uku inji shehu tijani radiyallahu anhu yace ilimi yana da qalbu yana da ra'asu kai hunaka ra'asul ilimi wa qalbuhu wa ajnihatuhu akwai ainihin kan ilimi menene yake nufi da ra'asul ilimi ainihin kan ilimi wato kaman in kaji yan kasuwa na ce ra'asul mali shine ainihin wato jari akwai jari na ilimi sai kuma mai akwai zuciya kalbun ilimi sai kuma akwai ajnihatu akwai mai ne fuka-fukan ilimi shehu tijari dalani ya ce amma ra'asul ilimi inda ahlul haƙi ya ce ra'asul ilimi ainihin jari na ilimi a gurin ma'abuta Allah ya ce fahuwa shi ne Allah ya kuna fi akalihi wala fi ilimihi wala fi muhammihi gairin lahi shine kar ya zamo cikin hankalin mutum wanda ya san abu dukkan mu bayan Allah kowa ya sani cewa babu abin da dai faru a duniyan nan sai abin da Allah ya hukunta babu abin da dai same ka yi abin da Allah ya kaddara babu abin da kuma bara ka samu bai abin da Allah ya kaddara ba wanda ya isa ya canza wani abu da abin da Allah ya hukunta to amma me yasa muke ta imuwa yace kullum bawa yana kokarin shi kullum bawa yana kokarin abin da yake so ne ya zamo ya faru shi kuma Allah ya riga ya zantar da abun da ya zartar ya ce to bayan Allah suka ce me yasa bawa zai ta wahal da kansa ne ka zama wani rafsin radiya mardiya a gurin Allah shine su'alin layi aka ce ko wani sufi yana tafiya wani sarki ya taba sa aka kama shi wai bawansa ne da ya taba guduwa wai sunan bawansa khairu kenan ya tabautar da shi ya tabautar da shi sai daga baya aka samu khairu sai ya ce wannan bawan ya tafi ashe ba shine khairu ba ya ce a'a ya ce kana nufin in tafi in zamo sharru kenan ya ce ai tun da Allah aka yi kaddara ya hukunta ni ne khairu ya ce ni ne khairu tafi aka ci su alillahi a gurinsa haka Allah ya kaddara da a kama shi shi ba sarki ne ya sa shi wannan bautan ba Allah ne su a irin gano su to shi ne ilimi shi ne shawar dala ne ce ilimi ka zamo cikin hankalinka da abin da ka sani da cikin damuwanka shine ba komai sai Allah a ciki ba wani abu bayan Allah subhanahu wataala shewa ya ce ta fi lahazatin min lahazati har kyaftawa cikin kyaftawan da zaka dinga yi komai ka sani Allah ne yake kaddara wannan abu wa wallazi aradahu shehu maulana abdussalami mashishi radiyallahu shehu tijani ya ce wannan shine abinda abdullahi abdulsalam almashishi yake faɗa yake faɗa cewa cewa wa a garaƙani fi bahar ainil wahadati hatta la ara wala asma wala ahissa wala ajida illa biya yace Allah ya dilmiyar da ni cikin ainihin kogi na kaɗaita yace na zamo bana gani bana ji bana jin wani motsi bana samun komai sai a cikin wannan kogi na kaɗaita ɗin ma'ana kogin Allah subhanahu wataala wa an yakuna muta'alliqan billahi kalban wa qaliban shehu tijarar dala ne yace mutum ya zamo wato mai rataya da Allah zuciyarsa ta zamo tana rataye da Allah duk abin da ya gani haka Allah ya hukunta wa ƙaliban kuma ya zamo mai jujuyawa zahiran wa batinan zahiri da batini duk ka zamo ka sani kai dinnan kana cikin wato lamari ne na Allah bi nabzi masuwahu da jefar da duk wani abin da ba Allah ba subhanahu wataala wa adam iltifati ilai jumlatan wa tafsila yace da kuma rashin juyawa ga zuwa ga wani Allah jimlace da kuma rarrabewa duk abin da zaka yi ko da a zahirinsa ka wato shine bin shari'a kenan a zahiri kana aikata wannan abun bisa an umarce ka amma zuciyanka baɗininta tana kaddara cewa Allah ne mai gudanar da wannan al'amari shehu radiyallahu ne yace fa haza wa zabdatul amali shar'iyya wa rasuwa yace wannan shine fa ainihin wato fa'ida na aiki da shari'a kuma wannan shine ainihin jari na ilimi wanda yake na shari'a shawar dillanu ya ce wa amma kalbin ilim imani a kalbin ilimi kai amma menene yake nufi da zuciyan ilimi ya ce wa huwa ibadatul abdi li zatillahi min ghairi mulazati shay'in ya ce shine bautan bawa ga zatin Allah bawa ya zama wa Allah yake bauta ba tare da kallon komai ba ya kulu fi ba'al kutubil munazzala yace Allah yana faɗa cikin wasu shashin littattafai da ya saukarwa annabawansa yana cewa man azalimu mimman abadani bi jannatin aw narin yace babu azzalimi kaman wanda ya bauta min sabila da aljanna ko dan wuta wannan mukami ne na ahlul lahi Allah ya ce a wani littafi babu wanda ya bauta min babu azzalimi kaman wanda ya bauta min sabila da aljanna ko wuta inji Allah sai Allah yake ce falau lam akhluq jannatan wala naram lam akun ahlul ibadati in ban halicci aljanna ba ko wuta ban zamo na cancanci abauta min bane in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma wani mukami ne na alillahi da ake so duk wani bawan Allah ya hau wannan in ka zama kana bauta dan zatin Allah to kai matsayin ka a gurin Allah ba ta da ƙarshe amma in kana bauta dan aljanna ne to shikenan aljanna kai a gurin ka ita ne ta ɗauka matsayin ka ne abu ne mai kyau amma baka je yadda ake so a je ba eh baka je yadda ake so a je ba sai Allah ya baka aljannan daidai mustawanka wato kaman kai aljanna ita ne tafi maka wato baka sifanti da abin da alillahi suke cewa in ka zo sallah in ka ce Allahu akbar Allah ya fi komai girma duk abin tsoro a duniya babu kaman Allah duk abun da ake so a duniya da laira babu kaman Allah duk abun da ake so a game da shi babu kaman Allah to in ya zama kuma kai bautan da kake aljanna aljanna eh wannan Allah ya ce bauta dan na ya ce ku bauta min dan na ba ku aljanna in ka yaka to mustawanka ne amma baka je yanda ake so ka je ba kai matsayin ka na yan bauta dan aljanna ne to da Allah bai aljanna mai bara ka bauta ba kenan to da Allah da aljanna wa yafi to sabila da ka she Allah shi ake so a bauta domin sa to shine wannan yana daga cikin qalbul ilim yace wala yantaziru jaza'an min nail sawabi wa khawfi iqabi kada mutum ya zamo mai sauraron wani samun lada ko tsoron azaban Allah wa inna ma ya'budu mahabbatan fi kawai ka zamo kana bautawa Allah dan soyayyanka da Allah wabtiga mardatihi dan neman yaddansa li yakuna abdan limaulahu khalisan min yace dan ya zamo li yakuna abdan limaulahu khalisan ya ce don ya zama bawa ga Ubangijinsa tsantsan bawa ba tare da cewa ka zama bawan wani ba ma'ar da bi kala'i tare kuma mutum ya zama mai yadda da hukuncin Allah ɗin da ɗazumi ce faɗa rai ta zama nafsu ɗin wasu kunu ta ta majaril akadari mutum kuma ya zama mai nutsuwa gwargwadon abin da Allah ya gudanar na kaddara duk abin da ya same ka kaddar Allah duk abin da ya same ka Allah duk abin da ka rasa Allah to in ka zama shine ba za ka zama radiya mardiya ɗin nai wanda ta yadda da hukuncin Allah yadda diya kuma a gurin Allah amma an karanta abu ka ta bakin ciki ka ta bakin ciki ka ci kenan baka mika lamari wa Allah ba eh ma asaba kalam ya kulli khuduka abin da ya same ka bai taɓa zamowa ya kubuce maka ba haka kuma ma a kaɗa aka lam kulli yusibaka abinda kuma ya kubuce maka bai taɓa zamowa ya same ka ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to yadda da hukuncin Allah shine ya zo mana hijabi da muka gagara liman lahu tasarrufu min ghairi munaza'atin yace ba tare da wani jayayya ba liman lahu tasarrufu tammi fi mulkihi wal ikhtiyari yace ka zamo mai sallamawa ga wanda yake da jujjuyawa cikakkiya cikin mulkinsa da kuma zaɓi shine Allah yace fa hadha wal ikhlasu shehu tijari dalani yace wannan fa shine ake kira ikhlasi yin abu tsantsan dan Allah da kuma barin abu tsantsan dan Allah yace allazi wa ruhul amali yace wannan fa shine ruhin aiki duk aikin da ake ba ikilasi to wannan aikin sun ce kaman ka ɗauki kuyan gane mushanta ka kai ma sarki hadiya eh ka san ko ai kai wasa da sarauta eh su biya ka baraka haɗu da abu mai kyau ba to haka duk ibadan da mutum yake ba ikilasi to yana kaman istihza'i wa Allah ne subhanahu wataala yace a wa qalbil ilmi wace wa hadha huwa qalbil ilmi wannan shine zuciyan ilimi duk wanda bai zama ya sufanta da haka ba a mukami irin su shehu radiyallahu ya ce wannan bai zamo mai ilimi ba radiyallahu anhu ya ce wa amma ajini hatu amma fuka-fukan ilimi wanda za su ɗaga ka kuma su kai ka illa ma sha Allah ya ce shi ne mene ya ce fawa tarkul abdi at tadbira shi ne barin bawa dukkan wani dabara eh shi ne suke ce da'i tadbiri da'i tadbira li sahibi tadbiri ka bar dukkan wani dabara shirya wani dabara ma rayuwanka ma ma'abucin dabara shine Allah mai juya al'amura ya ce to ka bar wani barin tadbiri na bawa dabara wal ikhtiyari da wani zaɓi li nafsihi ga kanka ga kansa bi rabi ladadi aw jalbi maslahati ka bar shirya dabara ma kanka don turo wani cuta ko jawo wani gyara ma kanka kai kana yin kaza ne don ka jawo gyara ma kanka kai kana yin kaza don ka a duk ka bari ko ka bautawa Allah don zatinsa yawwa shi kuma shi ne dai kaddara maka komai kuma ka shirya duk abin da ya zo da shi ka yadda warda bi hukumi mallahu tadbir ka yadda da hukunci da yadda da hukuncin wanda tadbiri yake gurin sa qala ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas yace ma wujibal ibadu illa tadbiruhum li anfusihim yace ba wani abu ne fa ya zama hijabi ba bayi ba suke tawal da kansu yace sai shirya dabara makawo kansu kowa ya ɗauki shi dai fulanin makansa na rayuwa shi dai kaza ma rayuwa shi dai kaza kuma wannan karatu na lillahi ba wai na nufin fakir kai aiki da shari'a kar ya zama kuma wai ka nemi abun rufe asiri makanka ba a ba wai haka yake nufi ba ka nemi abun rufin asiri makanka ka kuma yi tsarin ka gwargwadon hali amma ka ji makanka ba kai saka yi wani abu ya abin da Allah ya kaddara maka yawa kai dai kana naka abin da Allah ya shirya shikenan baka yi saka zama da ɗanka komai ba baka yi saka zama da kanka komai bai abin da Allah amma da ka tarbiyyantar da yaranka bisa hanya mai kyau shine shari'a kai ma da ka yi kokari ka ta ibada ka yi duk abin da ya dace ma kanka amma kudurar ranka tana kudurar cewa kai ba baka yi saka yi komai ma kanka ba sai Allah ka yi wannan aikin amma ka miƙa wa Allah al'amari yace falautar ku tadbira Abdullahi bin Abbas yace da bayi sun bar shirya ma kansu dabara lar'aullaha iyanan da sun ga ayoyin Allah a fili da sun ga ayoyin Allah a fili ido fila sun ga ganin ayoyin Allah kamar yadda Allah ya ce sanirihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim yace sabiya daka wa shara shehu maulana abdussalam mashishi li haza yaqulu yace abdussalam bin mashishi Allah ya kara masa da yana cewa la takhtar min amrika shay'an kar ka zaba ma al'amarin kawai abu kace kai ni na zaba kaza na zaɓa ma kaina nake so na zamo da kaza da kaza da kaza sai dai hadisi ya zo an yadda kai burin ka zama mutumin kirki amma mutumin kirki ka barwa Allah cewa abin da ya zama da kai ɗaya ne ya ce waktar Allah taktara ka zaɓi cewa kar kai ka zaɓi komai a cikin al'amarin Allah sai abin da Allah ya zaɓa maka wa firra min zalikal muhtar ya ce ka gudu ma wannan abin zaɓi da kake zaɓa ɗin wa min ihtiyarka wa min firarika min kulli shayin ila Allah ta'ala yace zamo zabinka da gudunka da komai ya zama zuwa ga Allah ne subhanahu wataala yace me yasa Abdulsalam bin Mishish yace me yasa na gaya maka yake yace sabila da Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaqtaru yace ubangijinka ya ce yana zaben abun da ya khluqu ma yasha yana halittan abun da yake so ne ya kuma zaba saboda haka tunda Allah abin da yake so ya zaɓa yake halitta to kai bawa ka zamo yace ka rabbanta da abin da Allah subhanahu wataala ya zaɓa maka a rayuwanka yace wannan shine maganan wato sayyidina ah, shehu tijani dalano yace faman alima haza yace duk wanda ya san wa'annan cewa babu abin da zai yi a rayuwa babu abin da zai same ka babu abin da zaka rasa sai Allah wa fika lil amali bihi aka dace da shi kuma ya aiki yace to faqaz zafura wannan ya rabbanta bi haqiqatil ilmi wannan shine ake kira haqiqan ilmi yawa wa sahhat kuma nisbatuhu ilayhi kuma ya inganta a danganta shi a ce wannan mutumi shi mai ilimi ne yace wa huwa allazi warada maduhu fil kitabi was sunna ala lisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace wannan shine abin da aka rawaito ko ya rau- ya- aka ya tuzgo yaban irin wannan halayya a cikin alkur'ani da hadisi wa man lam yattasib bi haza fal jahl wasmu yace duk wanda bai zamo ya sifanti do innan al'amura ba to a muqami irin na shehu shawar dalani yace wato jahilci shine ala shine sifan wato shine alamu da sifa na kuma wannan mutumi wa darruhu li nafsi aksar min nafihi kuma cutarwansa ma kansa ya yafi yawa kan amfani ma kansa duk wanda yace shi shi dai shirya ma kansa zabi shi dai shirya ma kaza zabi to kaman yana jayayya da abin da Allah ya kaddara a rayuwa to wannan nafsu anan shine mutum ya hau ya hawa hawa hawa hawa har aje nafsu radiya wanda take kuma mardiya Mhm.
قال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين عمين
minti arba'in da biyar dami sauran minti na uku
وقال الملك ائتوني wa qala al maliku tuni bihi astaqlisu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al yawma ladaina makinun amin qala al maliku sai sarki yace to ku zo mun da shi wannan bayan annabi yusuf ya ce menene yaya jaraba wannan da aka yi wa matan nan da suka yayyanke hannuwansu yaya menene mata suka ce al'amari ya wuce ya ce to to sarki da aka zo ya gaya masa karfi sarki ya ce to ku zo min da shi wa qala al maliku ituni bihi ku zo min da shi astakhlisu li nafsi dan zaɓe shi ma kaina mani kawai da ya dinga aiki tunda ya zama mai irin wannan baiwan ilimi ya fassara mana mafarki an tara ma'abuta sanin mafarki suka gagara warware wannan mafarki abokin da suka yi zama da shi a gidan yari ya gaya masa cewa gashi gashi gashi ya ce masarki a aike ni gun wane aka zo a gaya masa ya warware wannan mafarki wanda kowa ya riga ya san wannan mafarki da annabi Yusuf ya warware to sarki ya ce astakhlisu li nafsi ni dan zabe shi makaina Maulan Mushaw Ibrahim Galani ya ce siyan nan ya ce wannan haka al'adan sarakuna yake idan aka yi wani mai baiwa a gari ko bako ko dan gari to sai su ce to su kadai dai dinga musu aiki yanzu an zo an ce ga wani likita masanin cututtuka sai kaga sarki ya dauke shi ya kai shi gidansa ko ya ajiye shi a wani masaukin baki nasa cewa shi dai dinga kula da iyalansa ko ya gama ma sarki aiki tukunne ya mashauran mutanen gari shi yasa annabi shi aziz misr ya ce astakhlisu li nafsi walamma kallamahu yayin da ya masa magana lannabi Yusuf ya masa magana kala ya ce innaka yauma kai dinnan a yau a gurin mu ladaina a gaba gare mu makinun innaka yauma ladaina makinun kai dinnan kana da daraja aminin kuma kai amincacce ne kai matsayinka daban ne kana da daraja a gurin mu kana da kuma matsayi wanda yake amincacce ne kai duk abinda kake bukata damu maka wuri mai kyau damu saka ka kaza kaza kaza kaza bayan da irin jarabawan abin da ya faru da shi annabi yusuf alaihi salam dama malamai sun ce haza'inil minani ala irin mihani wato taskan baiwa yana kan gadon jarabawa ne ka duba jarabawan da aka masa yana karami aka je aka jefa shi a rijiya aka ta kokarin da ya kashe shi har aka jefa shi a rijiya wanda yayi zaton ma ya mutu aka zo suka dinga jefa duwatsu cikin rijiyar sanda suka ji sun daina jin muryansa su yayinsa dama mutum inda ya zama wani abu ya ga al'amura da yawa jarabawa kala kala wannan shi ce isharan bai zama wani abu ba har aka fito da shi aka je aka sai da shi yayi bauta har aka zo azima tan azizi misra ta neme shi ta zo ta ce kuma an tumbau shi ya neme ta a wani ruwaya wanda abdullahi bin abbas ya rawaita aka ce da ta ce shi ya neme ta duk daga wa shahida shahidin min aliha Qur'ani ya bada cewa mai shaida ya bada shaida wani karamin yaro ya ce a duba rigansa in ta gaba ne lalle ya yage shi ya neme ta in ta baya ne in ta ta neme shi duka wa inna amma a wani ruwa Abdullahi bin Abbas ya ce haka aka ta yawo da Annabi Yusuf a cikin Misra lunguna ana gwada shi ga wanda ya nemi kwatanci amma matan sarki ga wanda ya nemi kwatanci aka ta zo aka zo kuma kai shi gidan yari to duk wannan gashi kuma da ya gama daga karshe da ya hakura to kuma gashi yau sarki shine yake ce masa innaka ladaina makinun aminu so su biya da haka a wayannan kalmomi zamu daka dakata sai kuma in Allah ya kai mu gobe Allah kuma ya sa mu cika da imani wannan karatu namu Allah ya sa karɓaɓɓe ne alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ji kan iyamu da malamin mu ya samu daga cikin yantattun wannan wata kuma da a dinga sanya karatun daga ɗaya ne na rana zuwa biyu saura kwata a tashan raifawa Allah ka amsa mana Allah kai karbi ibadun mu Allah karbi ibadun mu arama malamu da mana addu'a amin
بلغنا بأكثر الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد المات wannan tafsir da aka fara Allah ya saka masa alkhairi Allah ya amfana da abin da muka ji Allah ya saka masa alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin